أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هديه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله كما da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a kamar yadda aka saba yau sha daya ko ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1447 wanda ya zo daidai da 28 ga watan biyu 2026 Gregorian calendar za mu ci gaba insha Allah ta'ala da karatunmu mai albarka da muka saba na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai martaba sarkin damba jiya mun ga inda Allah madaukakin sarki yake mana bayanin cewa idan mutum yana neman bata a rayuwarsa to shikenan sai a buɗe masa ƙofofin da za su taimaka masa ya ci gaba da batan don haka idan mutum mazinaci ne sai mazinata su ta zuwa suna abokantaka da shi don su taimaka masa ya ci gaba da wannan idan ɓarawo ne gungun ɓarayi za su zo su abin da in mashayi ne mashaya za su zo tare idan kowane irin nau'i na sabo mutum yake yi za ka ga kaliba na waɗannan mutanen suna zuwa suna manuwa tare da shi ko shi ya je manu tare da su su karfafa ma wato kenan junansu a kan wannan saɓan saboda su yawa su zama sun fi karfin wato kenan doka to haka za su ta tafiya har sai ranar lahira idan ranar lahira ta yi a lokacin ne wato kenan za su fahimci cewa eh lalle da ruwa ake shayi sannan kuma dalilan da suka kafa ya ba su damar su rika yin wannan ɗin a lokacin za su gane cewa dalili ne wanda yake mai rauni kuma a daidai wani lokacin an zai lokacin da wato kinan nadama ba za ta yi amfani ba shi yasa kaba alkur'ani yana karantar da mu cewa duk abin da ake magana a kansa da nadama a ƙarshe to yana da kyau mutum musulmi ya tsaya ya nazarce shi don ya guje masa kar ya je ya fada cikin nadamar musamman a daidai lokacin da nadama ba ta da amfani to sai aya ta ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim wa yazidullahu alladhina amanu wa yazidullahu alladhina hatadaw huda wa'anda kuma suka nemi shiriya su kuma sai Allah madaukaki sarki ya kara musu shiriya saboda haka idan mutum ya nemi shiriya ya nemi aikin alkhairi sai zama wato ke masu aikin alkhairi ko su suke zuwa suke mannuwa tare da shi kaga za su kara masa kaimi a wajen wato kinan shiriyar idan karatun alkur'ani ne ra'ayinka sai ga duk masu karatun alkur'ani su kuke ma'amala da su ka karfafe su su karfafe ka in karatun fikihu ne hakan nan ne idan yawan sallah ne a masallaci masu sallar su ne suke tattare da kai suke karfafan ka don haka kenan kamar kaga Allah madaukakin sarki ya kara maka wato kenan shiriya akan shiriyar da kake akanta amma a farko din kai kana bukatan kai initiating shiriyar kafin shiriyar karfafa gwiwa akan shiriyar ya zo ya same ka don cewa yau ya zidin lahun lazina ta dau wa'yanda suka shirya su ne Allah yake kara musu shirya din ko wa lazina ta dau za da hudan wa atahum takawahum wanda suka shirya sai Allah wada hukin sarki wato kinan ya kara musu wato kinan shirya sannan sai ya ba su wato kinan takawa kenan dole akwai bukatan kai din tukuna personally effort ɗinka na farko ya zama ka yunkura a wajen neman shiriyar haka kuwa duniya in kana sha'awar za ka yi sana'ar trader dole akwai yunkurin da za ka ɗan yi don kai tanadin yadda za ka yi in kana sha'awar kano kullum kana zuwa kano kano kana sarowa kaya dole akwai dan initiative da za a ka danyi kana tafiya allah na taimaka maka sai ka zama wata rana kai ogani to haka dai rayuwar take wato kenan a duniyance ba ita kuma shirya malamai suka ce kala biyu ce akwai hidayat taufiqin akwai kuma wato hidayat menene ɗin hidayatu irshadin akwai shiriya ta taufiki akwai shiriya ta shiryarwa yanzu misali wani zai sai ake cewa ni na ne hanyar kunkuri ne kan sai a ce masa nan ne yanzu an shiryar da shi kan hanya irshad aka masa ya ake karanta alkur'ani ga yanda ake karantawa irshad aka masa ya ake tuka mota ga yanda ake an shiryar da shi akan wato ne hanya ta irshadi an nusar da shi wannan ana kiransa hidayatu irshadi wannan dan adam ya mallake shi domin da lokacin da ka zo kake neman hanyar angon kunkuru aka ce maka ga wannan wanda ya gaya maka shi ya sani ne lokacin da kace a koya maka tukin mota wanda koya maka shi ya iya ne lokacin da kace a koya maka abu kaza ko a nuna maka hanyar kaza wanda ya nuna maka yana da ilimi akan wannan abu don haka wannan a hannunsa yake in ya ga dama ya nuna maka in ya ga dama ya maka abin nan amma hidayatu tawfiki ita ce hidayar shiriyar dacewa ka karbi gaskiya sau da yawa za a karanta wa mutane ayan alkur'ani wani ya ga ta masa ya gamsu ya karba wani kuma ya ce bata masa ba ya watsi da ita yanzu wane ne yake sa a zuciyar mutum ya gane cewa daidai ne ya karba to wannan fa sai Allah Allah bada kuke sarki shine mai yin wannan ba wani banda Allah ba wanda zai wane ne yake nuna wasu cewa eh ga yanda fahimtar al'amarin take kyakkyawa Allah bada kuke sarki shine don haka ake cewa Allah shi shi kadai shi ne mai shiryarwa shirya ba ta hannun annabawa ba ta hannun manzanni ba ta hannun mala'iku ba ta hannun malamai ba ta hannun kowa tana hannun wa Allah madaukakin sarki wannan ita ce hidayar da muke addu'a kullum sau bakwai a sau biyar ko sama da haka a salloli biyar ko sama da haka ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ma'ana ya mana tawfiki akan abin da ke shine daidai sau da aka abu mai saukin fahimta ne amma wallahi wanda Allah bai bantar da shi ba zai fahimta ba ko kuma ya fahimta ba zai yadda ba kawai saboda wani dalilin sa da ya makare a kansa wanda yake tattare da shi sai ka ga wato kenan ya san gaskiya ce amma wallahi ba zai karba ba to kaga ba masa tofiki ne ya karba ba don haka wannan abin da yake hannun Allah don haka a gurin Allah ake nema mutanen kirki kullum addu'a suke Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya Allah ka shirya da mu duk abin da za su za su nemi mawafaka hatta sukan yi sallah raka'a biyu sai Allah madaukakin sarki idan wannan abin alkhairi ne ka dora ni akan sa in sharri ne ka canja mun shi da wanda yake mafi wato kinan alkhairi saboda haka Allah madaukakin sarki ke cewa wa yazidullahu allazina hadadaw huda Allah madaukakin sarki zai kara ma wanda suka shiriya asalin shiriya shi yasa zaka ga a Makka mutane suka kashe biyu wasu suka karba sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma suka ce wato kenan ba su karba ba wai da suka karba Allah madaukakin sarki ya shirye da su to wannan shine abin da muke addu'a mu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya nusar da mu ya sa mu fahimci gaskiya gaskiya ce yawwa har annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da mutane addu'a mutum ya addu'a Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'al dhalika mutashabihan alaina fa natabil hawa Allah ka nuna mana gaskiya mu fahimce ta a matsayin gaskiya ka arzuta mu kuma da karbanta alhamdulillah ya zama wata kenan mun karbe ta ka nuna mana ƙarya mafahimce ta a ƙarya ce ka kuma arzuta mu da nisantanta ka rika sa waɗannan abubuwa guda biyu su likita a gare mu sai su zo su cakuɗa sai mu kasa ganewa wanne ne gaskiyar wanne ne ƙarya an ce kaza an ce kaza ka rasa tantancewa yau sai Allah mu da kuɗin sarki muke roƙo ya ɗora mu akan wato kenan furqan da zai tantance mana abin da yake shi ne daidai Allah ka tantance mana sai Allah ya ce wa baqiyatu salihatu kyawawan ayyuwal bakiyatu as-salihatu kyawawan ayyuka wadda suke masu wanzuwa kairun inda rabbika su ne suka fi alkhairi a wurin ubangijinka ma'anar wannan shine akwai aiki wanda yake na alheri kai ka san aiki ne mai kyau kowa ma ya sani wannan daidai suke to su din nan su ne suka fi alkhairi a wurin ubangijinka akwai abin da duk mun yi ittifaki a kansa yanzu sannan azhar duk mun yi ittifaki akan cewa aiki ne mai kyau to irinta irinta sallar la'asar azumin wata ramadan kaza kaza da sauransu wa'annan ayyuka su ake kira su amalus salihat ayyuka masu kyau to wannan mutum ya dawo a kansu shine yafi alkhairi a gurin wato kenan ubangijin ka wasu malamai suna cewa wai kaji salihat shine tasbihin da ake bayan sallah in an yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 suna ganin cewa wannan shi ne baƙiyatun salihan don haka suke cewa shi usman dan fodiyo allah ya masa rahama a cikin littafin sa wasiƙatul ikwan yake bayanin cewa wani malami ya ji bayanin cewa wannan tasbihat su ne baƙiyatun salihan don haka sai ga babu abin da ya kamata ya lizinta saboda su don haka in an yi sallah sai subhanallahi sau ɗari walhamdulillahi sau ɗari wallahu akbar sau ɗari sau da yana sai ya tara bakiyati salihatu da yawa bayan wannan mutumi ya samu tsawon lokaci yana yin wannan sai ya kwanta wata ranar a yi mafarki an tashi ran tashin alkiyama ga firgici ga hayaniya ga tashin hankali sai jana cewa masu bakiyati salihatu su zo na da suka zo ga turin lada wannan ɗauka a bashi ya tafi aljanna wannan a tura a bashi tafi aljanna wannan ta yana kallo yana jira a bashi nasa jama'a suka kare lada ya kare sura kwaya ɗaya su kuma su biyu sai ji an kira sunan ɗayan sai aka ce ya ɗauke sauran ɗayan da ya rage ya tafi aljanna ya ce sai dai ƙarfin hali na tambayi malakan kai ni ina nawa ana ta rabawa ni ba a bani na wasu ai wannan muna ba masu waƙiya ta salihatu ne to ai ma yana yi kuma amma ba mu ga sunanka ba ba sunanka a list ko ba a ba mu abirar ɗinka ba kowane an yi tagin sunansa a jiki ba sunanka ya shiru kuma kana yi to lai na yi ya kake ce ɗari ɗari ma ne nake a cewa ya kai na gaba yadda aka ce ka yi ba haka kake ba sai ka je gurin wanda ya sa ka yi ɗari ɗarin nan ya baka ladanka ya baka ladanka sai mutumin ya farka a firgice ya yi godiya wa Allah da ya shirya da shi cewa ashe abin da ba a saka ka ba ba lalle ne a baka ladansa ba saboda haka sai ya gyara to saboda haka wasu daga cikin malamai sun dauka cewa baki ta salatu su ne wannan tasbihai din amma from general point of view shine duk aikin da zaka samu ladan sa ranar lahira to baki ta salatu ne domin aiki ne na gari kuma ya wanzu ma'ana bakiya shine wanda zai wanzu ya wanzu har ranar lahira ka zo ka samu kayan ka an baka zai maka dalilin shiga aljanna to wani bakiya ta salihatu ne to wai mulazimci bakiya ta salihatu khairu shine yafi alkhairi inda rabbika ko a gurin ubangijinka abinda Allah ya fi so momi shine bakiya ta salihatu mu rayu a kan wannan amma aikin da akwai shakka a cikinsa ko kuma wani ne ya saka ka ba Allah ba wanda ba lalle ne ka samu ladansa ranar tashin kiyama ba wannan bata lokaci da mutum yake wa khairu maraddad shine kuma fi alkhairin abin da ya kamata a ce an juyar da mutum a kansa ai mun sani cewa baban mu Adamu alaihi salatu wasallam daga aljanna aka fito da shi aka dawo da shi nan sannan kuma an mana alkurcin za mu koma can to tunda za mu koma gida ka je gida ka je ka samu wato shiri mai kyau an gama komai da kuma ya fi kwanciyar hankali ka gama wahalar ka da gajiya da komai da komai lokacin da ka dawo gida hankalin ka zai ji daɗi ka dawo gida kuma ka samu wannan ka samu wannan ka samu wannan ka samu wannan duk daidai to bakiya ta saliyat ita ce za ta baka khairun maradda mafi alkhairin makoma da za ka je ka samu amma fa ka dawo gida ka sha wahala kana tsammanin ka za ka zo ka samu trouble da ɗaga hankali ba zai yi daɗi ba ko ka zo ka samu duk abubuwan sun wargaje ko ka yi ta turowa kuɗi da abubuwa a sai kaza a sai kaza a sai kaza ka zo ka samu babu ko guda ɗaya babu da bilhassali ma bashi ka zo ka dara kanka ka kaga akwai wato kenan matsala kenan to kar mu yi hakan nan kar mu yi abin da in mun je lahira ba za mu samu ladansa ba mu yi rayuwa akan yaƙini tabbas wannan haka shari'a ta ce haka nake yin sa kuma na tsammanin zan samu lada wato kenan akan sa to mu je malam أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الله أكبر الله أكبر كن سركي أفرأيت shin baka gani ne ya Muhammad ya gani ne wato kinan ru'ya zahira baka gani bane ko baka sani bane kai baka lura ba eh dawa allazi kafara bi ayatina wanda ya butulce ma ayoyin ya ki karba ya gansu ya ji su ya san su amma kuma kafara bi ha sai kafirce da ita ya ki karba ya ce shi bai yadda ba sam haka rikice ce shi sam bai yadda ba baka ganin wannan mutumi ba ma kawai ya kafirce wa ayoyin ba wakala yazo yana cewa la utiyanna malam waladan ai wallahi ko lahira aka je ni za a bani yayaye da kuma wato kenan dukiya dukiya da yayaye kenan yanzu kamar yadda muka faɗa a baya cewa yawanci mabiyan annabawa Allah madaukakin sarki ya jarrabi annabawa cewa talakawa da suka fi karɓar ba ce masu kuɗi ba sa karɓa ba ba ce masu mulki ba sa karɓa ba amma wanda suka fi karɓa to su ne talakawa wannan magana ta fita a bakin hirkar a lokacin da annabi sallallahu alaihi ya rubuta masa wasiƙa shugaban rum ya tura masa da ya je karanta ya ce a nemo masa balarabe ya zo ya fassara masa wannan aka je aka nemo sai aka muwafaka a sham a lokacin abu safiyan ya je shi sai aka kira shugaban hirkan a babbar fada ya zo ya zauna ya tsaya aka sa wani gefen sa aka ce to kai balarabe ne eh to za mu tambaya abu safiyan akan muhammadu saboda ya aiko mana wasiƙa in ya faɗi ƙarya ka ce ƙarya ya faɗa yana sai a gefensa to daga cikin tambayoyin da ya masa ce su wane ne mafi yawan wanda suke bin sa sai ce haka dala talakawan mu ne ma dai karkantun mu wasan su ma bayi ne kaza kaza kaza sai ya ce masa waɗannan su ne mabiyan manzanni ya ce daga cikin ɗabi'a manzanni su ne suke bin su kun ga kina ashe tarihi haka dai tafi da shi to yanzu an turo annabi sallallahu mabiyansa kuma talakawa masu mulki da kudi kuma su ne suke musu alfahari shine na farko ba za mu karba ba tunda ba za mu zauna da talakawa ba na biyu kuma in an mutu ma ni din mu din mu ne manya a can din ma a can din ma mu ne manya la utiya na malam a can ma zan samu dukiya ta zan samu wato kenan ƴaƴayena alamun tafsiri suka ce wanda ya faɗi wannan magana wasu sun ce umayyatu bin kalaf ne mai gidan bilal kuma kun san tsakaninsa da bilal da yadda walakanta bilal da yadda ke karɓar musulunci wasu kuma suka ce a asibin wa'il as-sahami ne ala ayi halin qur'ani bai ambaci suna ba me yasa qur'ani bai ambaci suna ba shi annabi sallallahu da aka saukar ya san da wanda aka saukar sahabban da suke gurin ya san cewa umayyatu bin kalaf ya wannan magana asibin wa'il baban amr bin al-as shi ma ya yi wannan magana sannan ba iya kaɗai so su ba da yawa akwai cikinsu wanda suka yi wannan magana amma tana iya yiwa a rayuwa wata ran wani ma ya irin wannan magana don haka shi sa yanzu ba sunan wanda ya yi babin ba muhimmancin abin da aya take karantarwa shi ne aka damu da shi sadaka ko yaushe ko a zamanin mai yanzu nan wani nuna gadararsa akan mulki ko addini ko ƙarfi ko mulki ko kudi ko karfi akan masu addini yana maimaita tarihi ne ayar kuma za ta iya sauka wato kina a kansa daren da kan to so da haka Allah ba daukakin sarki yake ce baka ganin wannan mutumi ai ma'ana wannan mutumi baya da tunani tunaninsa bai dace ba saboda ai ba a wato kenan tantancewa mutum a sakamakon talauci ko a sakamakon kudi domin talauci da kudi duka na Allah maɗaukaki sarki ne Allah baya ba mutum dukiya don ya fi son sa baya sa mutum ya zama talaka don ya washe shi so daga kowa an jarrabe shi ne da abin da aka jarrabe shi mai talauci da talaucinsa zai tafi aljannarsa mai mulki ko mai kuɗi da kuɗinsa zai tafi aljannarsa in talaka ya kibin ba Allah ba da kuke zai sha wahala a duniya sha wahala a can mai kudi in ya kibin Allah to duk da ya samu kudi a nan guri shikenan amma dai ɗabi'ar mutane ne shine alfahari da da dukiya ko wani malami yana cewa inna lil mali inna lil inna lil mali qauman ko idza qala al malu ana al malu qala al qaum iyyaka na'budu dukiya tana da mutanen ta na kadanta wanda inda dukiya za ta zo ta ce to fa gani ni ne kudi sai su ce mata iyyaki na'budu ke muke bautawa saboda hankalin mutane duk akan dukiya wato kine yake kamar da wani ke cewa ra'aytul nasa kad malu ila man indahu malu duk mutane inclination din su gurin mai kudi saboda ai shine yake da abin nago yake da abin yake da su da ahlul halli wal aqdi su ne masu ruwa da tsaki akan komai na rayuwa to amma musulunci ba wannan ne ya stick din da yake amfani da shi wajen tantancewa Allah yana son mutum ko Allah baya son mutum ba a wannan bakiya ta salahatin da muka faɗa imanin mutum da aikinsa na alkhairi a rayuwarsa ita ce take nuna don Allah yake cewa inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun kabir saboda haka sauran Allah shi yake nuna wato kenan darajar mutum ba dukiyarsa ba ba dukiyarsa ba da haka wannan mutumi ba lalle ne ya zama shi ne ranar tashi alkiyama ta zama abin nan kun ga wancan mutanen da Allah ya magana su a cikin suratul suratul kahfi ko wa darib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannat yawa to wannan mutumin din sai ya ce ma dan uwansa ana aktharu minka malan wa walada na fi ka dukiya na fi ka yaya eh yace awa azzu zafaran ko to sannan da karshe sai yake ce masa wala irjitu ila rabbi a can din ma la'ajidan na kairan min hamun kalaba in an je can layirar ma ni ne alhali ko ba haka bane Allah bada kuke sake nuna masu tun daga duniya wato kenan kashin sa to wannan ma haka din da yake tsammanin wato kenan ba haka bane to amma abin mamaki shine Allah yake ce masa اطلع على الغيب اطلع على الغيب ام اتخذ عند الرحمن اهدا
shi wanda ya wannan magana yake cewa wai shi ya fi dukiya ya fi yaya cewa in an je can din masu ne masu kudi atal al-ghaiba ya yi tsinkaye gaibi ne ma'ana yana da wani telescope ko periscope ko microscope ko menene da stethoscope ne ko menene duk wani kwaf kwaf din ne da ake leƙen abu wanda ido ba zai leƙo ba ya yi amfani da wani ya hango gaibi cewa e lalle hakan din da ya faɗa shi ne haka a gurin Allah ba shi ne am ko kuma in ba haka ba ita kaza inda rahmani ahadin shi da Allah mai rahama sun yi alkawari akwai yarjejeniya tsakaninsu da Allah madaukakin sarki cewa shi din ya yarda a duniya shine a sama a lahira ma shine Allah madaukakin sarki haka yi masa alkawari wato su abin da suke cewa shi ko su ba su yarda na farko akwai tashin alkiyamar ba na biyu kuma suka ce in ma za a yi tashin alkiyamar su ne a sama saboda sun rena waɗannan ajiwali kenan ko to Allah madaukakin sarki ce hakan din sun yi alkawari shi da Allah ne ko kuma ya leka ya hangi gidansa aljanna da dukiyarsa da matarsa da 'ya'yansa sun fi na wannan ya ga gidan wannan ya gidan wancan ko kuma ya ga wannan ba ma da gida duk da shi musulmi talaka ne a nan gidan duniyar ma ba abin an yace ma ba zai ma samu gida ba ya ga wannan ko sun yi alkawari tsakanin su wato kenan da Allah akwai wannan alkawarin babu babu alkawari saboda ai ba a masa wahayi in ma da bai samun alkawari tsakaninsa da Allah to shine mumini saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya tsaye da sallah tsakaninsa da Allah akwai alkawai al'ahadu da zai bayyana nawa bayyana a salat alkawarin da muka yi Allah maɗaukakin sarki zai karbi ibadunmu zai samu aljanna wanda yake tsakaninmu da kafirai shi da sallah saboda idan muna sallah muna da alkawari a gurin Allah maɗaukakin sarki saboda duk mumini da ya tsaya akan hanya da alkhairi akwai alkawari tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki cewa Allah maɗaukakin sarki zai sashi a aljanna sai dai in shi yaki bilhassali ma dukiya kam ai mutum da allah maɗaukakin sarki ya bashi jarrabawa ce in ya ga dama dukiyar nan zai nemi aljanna da ita in ya ga dama kuma zai nemi wuta da ita shi ma kuma haka talauci din mutum ya ga dama zai iya neman aljanna da shi zai iya neman wato kenan wuta da ita saboda haka wannan magana ta saba ba gaskiya bace bari ka ji wata magana كلا Mm.
سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا
Allah madaukakin sarki ya ce kalla kalla a ka'idar larabci kalla lil idrabi ne ko tana warwarewa magana da ya zo bayan ta ne da kalla da bal in an ce bal malaman musul ce bar wannan magana ka ji sabuwa wannan ba ita ake akan ta ba ko ga wata sabuwa to haka ma kalla amma ita kalla ma'ananta shine samsam saraka da yi wannan magana yake cewa la'utiyar na malam wa waladan ko ko mene ne? mene ne? a eh, da yake cewa a fara'aitar da zai kafar biyati na wakala la'utiyar na malam wa waladan zan ala a bani dukiya da ya'yayi ranar tashin alkiyama Allah wadda kuke zai ke ce kalla san ba haka bane lamarin ba ba haka bane kwata-kwata ba haka bane yauwa saboda duk da ka ji an ce kalla in Allah madaukakin sarki ya gada ma sai ya ƙara da bal din ma ita kanta bal din tana kula ake cin lil idrabi kace wanda zai kace kalla bal rana ala qulubihim samsam ba haka bane ina ai zuciyarsu Allah madaukakin sarki ya sa yana mata satsa da haka duk abin da suke faɗan ba haka bane so akwai kenan a duniya wa'inda suke gina abubuwansu na rayuwa ko da na addini ne akan abin da ba haka bane to Allah madaukakin sarki ba lalle ne dan sun yi aka- akan wannan ya zama ya bar musu a hakan ba ko kuma sun dari sun yi yawa ya zama wato kidan za su yi ma Allah madaukakin sarki cincirin da yanzu akwai abin da idan muka tare muka yawa shugaban kasa dole ya hakura to ba a yi wa Allah madaukakin sarki wato kenan hakan nan to shine Allah madaukakin sarki ce kalla ko ba haka bane sanaktubu ma yaqul wallahi da sanin za mu rubuta abin da yake faɗa alkitaba anan tana nufin at-tasjil mu da muke zamanin nan za mu fahimta wannan ayar sosai akan na bayan mu. ma'ana sanaktubu ma yaqul za mu yi recording abin da yake faɗa za mu yi recording abin da yake faɗa za a recording din sa dan an ce malaman tafsiri suka ce naktubu din nan suka ce al'akwal wal harakat da motsinsa da yunkurinsa da komai da kominsa da maganganunsa duk za a rubuta su kenan kaga yafi gaba da a ce rekodin an sa kamara abin da yake yi saboda za a ajiye ranar lahira za a yi ribiyun dinsa ya gani za a yi ribiyun dinsa don ya gani da kansa ta haka yace sanaktubu ma yaqul za mu rubuta sannan sai yace ma yaqul abin da yake faɗa ku za a yi za a yi yanzu ba sai an bari ranar lahira ya faɗa ba a a yanzu abin da yake bari a cikin duniya za a yi rekodin ɗinsa a ajiye shi don haka da shi ne za a kafa masa kusa ranar tashar kiyama yanzu misali kana wani abu ashe wani yana rekodin sai da aka gama an tafi gurin kotu sai aka kawo evidence ko kwanan nan na ga wata mace da co- da fasto sun haɗu sun kashe mai gidanta ita da kanta ta bashi abinci ya ci saboda ya da ya same ta da ciki ita da kanta ta bashi abinci ya ci aka yi tamin cewa so so tayin zai fara aiki ta dauke da mota suka fita suka je suka kashe shi suka kone motar unfortunately for them a shawarar mutum yana kallo kuma ya dauki duk a waya ya rakwada yana koye ya gama tsab sai ba an je ana ku- kukan makoki sai zo kai rufo da 'yan sanda aka zo aka kirawo fasto ba ma fasto ba rabarin faza aka kirawo shi aka kirawo mata aka zo aka yi bayani sai aka nuna musu rekod sai suka gani ta haka sai suka yi kwamfesi saboda aka yanzu kaga wannan rekod din da aka yi ba yadda za a yi kai musu to idan har zamani zai kawo a wannan min babu aula ce ubangiji madaukakin sarki shi ya fitar da wannan tunda adama ga wallahu karakan mu mata amaluna to saboda kai recording ake yi duk abin da muke yi ana recording kuma wallahi za a kunna mana shi shi yasa mutum zai ce mali hadal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha a lokacin da ake rekodin ka duk motsin da ka za a gani ba abin da za a rage in dai kamera tana kanka to za a yi rekodin da abin da kake faɗa da haka babu abin da za a rage to haka na abin da yake faruwa kenan sanaktubu ma yaqul to shi yasa duk abin da mutum zai yi a duniyar nan ya tsaya ya yi nazarin abin da zai biyo bayan tashin alkiyama wani mudda lahu min azabi maddan sannan za mu ƙara shimfiɗa masa ƙarin azaba in an ce imdad shine reinforcement za mu ƙara kaiwa masa wato kenan ƙarfafa gwiwa ok wannan azabar ya cancance ta eh to za a kawo ta azaba za a kawo an an ce almadadu malamai suka ce mulkin ya kun in an ce za a kare a mutum zai iya yi wa an ya kore mil madda au gairi ha wannan abin da aka maka yanzu misali a ce za mu sa zare a nan mu ja ya rufe can in mun ja in ya jaren ya tsaya a can bai kai can din ba za mu iya ɗauko wani abu mu kulla mu jona wani abin da za mu kulla nan zai iya zama shi irin zaren ne ko kuma wani abu daban ba irin zaren ba ko wani tsimma ko ta igiya daban wanda ba wani zaren ba ne saboda haka an ce almaddu mumkin an yakuna bil madda aw bi ghairiha yanzu in an ce Allah madaukakin sarki zai musu azaba sai aka ce za a ƙara ninka azabar to zai iya yiwa irin azabar da suke cikin ita za a ƙara ta ko kuma a kawo wata nau'i na azaba daban a zo a ƙara musu wato kenan a kai sai zama zulumatun ba'dha fawqa ba'd nau'i na azaba ga wannan ba su gama da ita ba ga wannan misali a ce suna cikin wuta suna konewa a kawo macijiya kuma irin ta wuta ta zo ta duka har wasu kaga macijiyar daban wutar daban ko kuma kunamiya irin ta wuta wanda za ta zo ta duka ran kwada musu kaga wutar daban kunamiyar wato kenan daban ko kuma duk wani nau'i na abin da Allah madaukakin sarki zai sa mutum wato kenan ya zama ƙari akan wato kenan azabarsa saboda kin gaskiya da kuma wato kenan rena ajuwalin annabawa da kuma mutanen da suke tattare da annabawa to wannan shine abin da zai faru don haka shi yasa ake jan hankali karin mutum ya yi shiga cikin wannan tarkon to mu ji malam ونرثه ما يقول وياتينا فردا
Allah madaukaki sarki yace wa narisuhu ma yaqulu za mu gadar da shi abin da yake faɗa za mu abin da yake faɗa za mu ba shi gadansa mun gane wannan yanzu da yake cewa in an je can la'utiyar na malam walada la'utiyar na malam din nan dukiya ai za a bashi a can mako sai Allah ce a'a ba malam za a bashi ba ma ya kulu za a bashi daga abin da yake faɗa a tarin sa su za a yi musu hukunci da su ranar tashin kiyama maganganun sa amma ba dukiya sa dukiya kan ai bashi da control a kanta duk ni'imar da baka da control a kanta ai baka da tabbas a kanta eh yanzu a ce mutum wannan girman masallacin nan duk kamfanin ka ne da komai da komai amma baka da control a kansa kawai sai wani ne zai control yadda ya ga dama ai in ka ce a baka naira ɗari dubu ɗari ma sai an ga dama ko tunda baka da control a kai to haka ne dukiyarsa da zarar ya mutu kan a gurin waye batta ne waye custodian ɗinta da zai kula da ita babu ya mutu da haka ba zai gaje ta ba amma fa abin da ya faɗa zai gaje shi don haka Allah madaukakin sarki bai ce wani rusuhu malahu ba sai ce wani rusuhu ma ya kulu abin da yake faɗa shine za a wato kenan gadar masa da shi ranar tashi alkyawa sannan sai ya ce wa ya atina fardan zai zo mana shi shi kare shi kuma cewa ya la'ut yana malan wa waladan za a bani wato dukiyata za a ban ya'ya to yanzu Allah ya ce dukiyar ba za a bashi ba sakamakon maganarsa za a bashi da aikinsa sannan ƴaƴan ba za a bashi ba zai zo shi shi kaɗai ne wa ya tina me fardan zai zo mana wato kenan shi shi kaɗai da haka zai je babu dukiya babu ƴaƴa zangalimin kulerin sa haka zai je tsaya a gaban Allah madaukakin sarki kenan yanzu abin da zai karfafe shi a duniya dukiyarsa da jama'arsa haka ne to a lahira kuma zai zama akasin haka dukiyar babu ita ƴaƴan babu ita sai me sai aikinsa da matuƙi na maganganunsa don haka shi yasa ko a duniya ake cewa kar ka dogara da wani yi kokari ka dogara ka tsaya da kafarka saboda duk mutumin da ka dogara da shi wata rana zai felin ɗinka wata rana zai gaji ko wata rana zai gaji yana baka yana baka wata rana ka je ba zai ce ya gaji ko kuma wata rana ka je ka same shi bai da halin da zai baka ko kuma bai da ra'ayin ma ya baka da dai sauransu to amma in Allah madaukakin sarki ne fa babu rana wadda za a inda ya maka alkawari babu rana to haka in kana neman alkawari neman alkawari tsakaninka da Allah madaukakin sarki in kana neman izza da buwaya karka dogara da dukiyarka dogara da izza da buwaya ta Allah madaukakin sarki duniya da kuma wato kenan gobe kiyama to mu ji malam واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا
Allah madaukakin sarki ya ce wa'annan mutanen ittakazu alihatan sun riƙi gumaka wato alloli daban-daban ba Allah ba min dunillahi kuma bayan Allah sun suka riƙe abin bautansu gumakansu kuma suka bar Allah maɗaukakin sarki alhali Allah maɗaukakin sarki shine yake da haƙƙin abota masa amma sai suka aje shi sai suka riƙe wato kenan gumaka amma me yasa suka yi haka liyakunu lahum izzan saboda su zama wasu wato kenan taimako da buwaya da ɗaukaka ranar tashin alkiyama suna ga cewa za su taimaka musu ranar tashin alkiyama to shi yasa wato kenan sai suka rike su wato kenan abin bauta yanzu tunanin waɗannan mutanen ina son mai nazari a kansa gunki suka sassaka a wancan lokutan sai suka zo suka ajiye shi suna cewa zai taimaka musu don haka suna roƙonsa suna kaza kaza kaza da sauransu suna masa ibada suna kashe dukiya a kai tsammaninsu za su taimaka musu a duniya da kuma gobe kiyama wannan shine aƙidar da take cikin kwakwalwarsu wa'annan gumakan za su taimake su ranar tashin alkiyama ba za su taimake su ba ranar tashin alkiyama don haka ranar tashin alkiyama za a kira su a kira gumakan a tambaye gumakan a cikin surutu sabai Allah ba da kai sarki a nuna mana wannan yace za a tambaye su a ha'ula'i iyakun kanu ya abuduna ko gumaka ku so wallahi sai an tara su da su da gumakan nasu Allah ya tafi zai tara su da su da gumakan nasu sai a tsike gumakan a ce a ha'ula'i iyakun kanu ya abuduna wa'annan mutanen ku suke bautawa Allah zai ba dama gumaka su yi magana ku suke wato ku suke bautawa ba su bauta min ba ni suka bar ni in ji Allah ku suke bautawa me an san su sai suka ce subhanaka anta waliyuna oh sarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji sarki ya tabbata a gare ka kai ne majibincin lamarin mu anta waliyuna kai ne majibincin al'amuran mu ba su ba yanzu me kenan matsayin su sun rasa izzan da suke so nan ya ce wata ka zo min duni layi alatan laguna lahun izzan saboda su zama musu ɗaukaka da buwaya da ƙarin ƙarfi su kuma yanzu an tsike su ko suke bautawa suka ce a sarki ya tabbata a garka ba mu ba ba mu ba ba mu ba ba mu ba hatuwa suke bautawa kanu abu da jijin aljanu suke bauta aljanu ne a cikin gunkin suke sawwala musu abubuwa yanzu sun goce sun zare jikinsu haka ne yanzu misali a ce mutane suna aikata wani abu a dalilin wani sai aka je gaban gwamna gwamna sai ya fada ya musiba a kan abu kai da suke baka za ka yi daga jona kanka da su sabulewa za ka yi ka basu ka basu a cikin wata kenan ruwa haka ne to waɗannan mutanen haka gumaka da su musu ranar tashi alkiyama don haka a cikin sautin a hakafi Allah yake cewa man adallu mimman yada min dunin lahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama babu wanda yafi bata sama da wanda yake bauta wani ba Allah ba wanda har abada ba zai an samu ka an samu wanda yake mai kyau ba wannan kes din gunki kenan yanzu akwai nadama ko babu akwai nadama to ba gunki ba akwai wa'inda suke bauta wa mala'iku ai kun san mala'iku kan halittar Allah ne tsarkaka haka ne to su ɗin ma ranar lahira Allah zai tsike mala'ikun ya tambaye su ku suke bautawa mala'iku za su san ba mu san wannan ba wallahi ba za su yadda ba za su goce sai ya zama abinda su waɗannan masu bauta mala'iku suke a kansa ya zama musu hasara mala'ika ya goce ya ce bai yadda ba ba mala'ika ba mutanen kirki isa alaihi salatu wasalam za a sike shi a gaban allah ba da kuke sarki a ce an taɗulta linnasi ita ki zuni wa umar ilahani min dunillah zai ce a'a subhanaka ba ni ba annabi isa zai yarda amma duk kiristocin duniya na sun yarda cewa isa allah ne allah ɗa ko ba haka ba ne shi suke bauta ba ko mene da zaka ji sun ce in jesus ne ko me zaka ji sun ce in jesus ne amma wallahi isa alaihi salatu wassalam ranar lahira zai ce ba ni ba ruwana subhanaka zai ce ma ma ya kunu li an aqula ma laysa bi haqqi ko ba zai dace ni dinnan in faɗa abinda ba haƙƙi na ba san ba ni bane ba ni ba ni ne saboda haka Allah madaukakin sarki ba ruwana isa alaihi salatu wasallam zai janye jikinsa sai bar su haka ne to haka yanzu misali anan kwanakin baya na gani wani clip na ga wani clip wa'insu suna sallah sun san ya kasa su ce in ya su akbar sami Allah barhama suna yin ruku'u suna yin sujada suna yin ruku'u suna yin sujada yanzu idan in yas ne ya saka su yi wannan abin ranar lahira zai yadda idan kuma ba shi ne ya saka su ba su ne suka sawwala wa kansu yanzu ba shi ya saka su su suka sa kansu ranar lahira zai taɓa yadda idan ya goce a me zai basu a ruwa zai basu a ruwa zai basu to duk masu bauta ma wani ba Allah ba ranar lahira na rantsa da girman Allah abinda suka sawwala zai cece su wallahi ba zai cece su ba ba zai cece su ba wannan kuma ya zama rampant a cikin al'ummar a cikin al'ummar ga hoto a jikin gini wani ya gari a cewa yana cewa ga Allah a jikin takarda a jikin bango saboda mai shi akidarsa wannan wannan hoton yake bauta ba na ji wani ya yi kilif yana cewa wallahi ko wuta aka ce ya shiga sai ya ga ko aljanna aka ce ya shiga sai ya ga shehinsa a wuta zai ce a fitar da shehin a wutar a mai da shi aljanna shi ya koma wutar ya fasa shiga aljannar ya fasa shiga aljannar wani ka ba tatsuniya yake ba eh ba a sanar tatsuniya ba ya san wutar jahannama ya san wutar jahannama bai san ta ba to duka irin waɗannan abubuwan ya sa bara a nusar da mutane cewa abin nan ba daidai ba ne wallahi ranar lahira akwai abin mamaki kuma an gina mutane a kai kuma sun ɗora a kai kuma haka za su tafi ko amma na rantsa da girman allah ranar lahira za su zo su yi baran-baran da haka allah yake cewa istabarra allazi na tubi'u min allazi na taba'u za a yi bara'a tsakanin masu biyayya da wanda aka bi su wallahi ba za su yadda ba babu wanda fa zai yadda yanzu a ce ka ba mutane kai a ce ma kaddara kai da kanka ne ka ba su bindigogi suka je suka yi barna sai gashi an kamo su kai ma aka za kama ka aka tafi abin amma an rasa dalilin da za a lanka ya maka za ka yadda ka jibinta kanka da wayannan to ina ga in ba kai ka ba su bindigar ba fa sai ka yadda ba za ka yadda ba don haka yan uwana mu kawo na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne tabbas kaga su za su zo wato kenan suna bice cewa Allah maɗaukaki sarki ce menene wadda ga zama dalla alata da ya kunu lahun azza Allah ce kalla sai ya furu na bi ibadatihim
sai ya furu na bi ibadatihim wa ya kunu na alaihim didda
Allah maɗaukaki sarki ce kalla kuma du sam sam ba wancan magana da zu suke ta dishiri ta ce ba haka bane wallahi sai ya furu na bi ibadatihim su da suke bin nasu za su kafirce ma ibadatu suke musu da gunki zai kafirce ci ba shi ba ne mala'ika zai kafirce awa ba ne rike bautawa ba isa ɗan maryamu zai ci awa ba ni ba in wani shehi mutum yake bautawa wallahi zai ci awa ba ni ba sai ya kuruna bi ibadati za su mutunce su san ba su yadda su ne a su ake bautawa ba ba ma anan za ta tsaya ba wa yakununa alaihim diddan za su zama kishi a gare su ba za su zama opposite za su zama against them duk hanyar da za su yi su su fice wa'annan din a lokas a basu a cikin ruwa wallahi abin da za su yi kenan to me amfanin badibare me amfanin badibare sai ku nuna alaihim wa yakunu alaihim diddan za su zama wato kenan kishiya a gare su saboda ba za su yadda su su zama sun kamu da laifi ba dama da duk wanda ya kama a wani lokacin a laifi aka kama shi da laifi wanda in an shiga wata an shiga kenan to wala in ya shige ta ya shiga kenan to kaga ba wanda zai yadda kowa ba zai yadda don haka tun yanzu kai ma kanka kiyamul laili ya zama Allah kake bautawa ta hanyar karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu je malam ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أذى
Allah maɗaukaki sarki ce alantar baka gani bane ya Muhammad ma'ana ka tsaya ka lura ka gani baka gani cewa anna arsalna shayatin alal kafirina mu ne muka aiko wato kenan shaydanu akan kafirai ma'ana mun kyale su da su yau mun kyale su da su don ta yi wani zai iya tambaya to menene dalilin sa Allah zai aiko musu da wato kenan shaydanu akan su kafiran a an kawo su a babin wato kenan jarrabawa Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane ya ajiye su a gidan duniyan nan ya ce zai jarraba su ko wanda zai kalakal mauta wal hayata da ya to saboda haka daga cikin jarrabawar shi ne za a aiko shaidanu zo su wato kenan su shiga cikin kafirai da uzuhum azzan domin wato kenan su zaburar da su asalin zaburarwa za su zo su motsar da su in an ce azza shi ne a firgita mutum a zaburar da shi a kan wani abin da yake yi wanda ba daidai ba a karfafa masa gwiwa don ya yi saraka don mutum shaidani ne duk wani abin da zai taimaka masa a wajen shaidancin sai a ba shi damar wannan amma fa ba Allah ne wannan ba kai ne kai domin kai ka dora kanka su mu'mina cewa yayi wallazina hatadau zadahum hudan kaga kenan yanzu kai ma da shiriya ka kama a kanka initially to Allah madaukakin sarki zai kara maka shiriyar yanzu da ka kama ɗaya hanyar wannan ana kiransa alababil mushakala tunda kai hanyar shaidanci kai abin sai Allah ya bar shaidanu a kanka wato kenan su zama sun taimaka maka su daɗa zabura da kai suna kara maka kaimi akan wannan don ka lulu ka kai nisa da yawa don haka da an kaji an ce azu ko kuma wato kenan eh aka ce nazgu ba in ma yan zagan naka mina shaidani nazgun nako to wannan nazgu din nan da azu wani lokaci hadda da'ifu ko idza masahum da'ifun min ash-shaytan tazakkaru fa idza hum musiruna wa'annan kalmomi guda uku in aka yi amfani da su a cikin alkurani ya wuce an yi fa amfani da ita akan shaidan din da yake zuwa ya cinkusawa dan adam ya kara masa kaimi akan kafircinsa ko akan shaidancinsa ko akan aikin barnar da yake ko ma mai gwargwadon irin barnar da yake yi ko kafircin da yake yi ko zaluncin da yake yi shi zai zo ya sa ya shiga cikin zuciyarka yi wasu wasu fi sudurin nas zai shiga cikin zuciyarka ya rika maka wasu wasun cewa abu kaza ne ya kamata kai abu kaza ya kamata kai abu kaza daidai ne abu kaza in ma wata gaskiya za ta dan shigo sai dala sharar da wannan ga yanda za a yi da Allah ga ga yanda za a yi to Allah madaukakin sarki ba wai kawai ya aiko shaidanu ne dan su zo su su kautar da su ba a'a su ne suka yi inviting din shaidanin Allah madaukakin sarki kuma sai ya bar su akan hakan nan kamar yanda waɗanda suka yi inviting shi kansu shiriya Allah madaukakin sarki sai ya bar su akan shiriyar sai ya sa mutanen shiriya suna ta tafiya tare da su mutanen wato su kenan abin suna tare da nasu yanzu kuma muna karatu anan alqur'ani muke karantawa masu sha'awar alqur'ani suna zuwa su saurara da ɗan ashalle duk da a ramadan muke zai je ya kafa goge na rantsa da Allah mutanensa za su ji same shi za su ji same shi ya su iya ko hanza mai garaya da zai zo ya kafa mutanensa za su je su za su je su yawon wato sau da haka kenan in ka ganka kan shirya tana tafiya to dama kai ka zaɓe ta su ga Allah maɗaukakin zarki ya karfe ka idan kuma ka ɗaya layin to shaidanu ne suka zo suke ta tunkuɗa ka suke ta kuma wallahi ba za su barka ka dawo ba sai dai shiriyar Allah in ta same ka lan da ka zanna kai nazari ka ce wannan abun ba shi ba ba haka yake ba to Allah madaukakin sarki yake cewa lan tara anna arsalna shayatina ba ka ganin yadda muke sake shaidanu irsal wani lokaci yana nufin sakewa in abu yana daure in aka sake shi sai a ce irsala ko yawwa saboda ka ta uzzuhum za su zo su rika fusgansu suna zaburar da su suna kara musu kaimi suna cajin din sakawa da ke caji by induction suna caji suna ƙara musu caji akan wato kenan abin da suke azzan asalin wato kenan firgitawa ko caji wato kenan ba ka ganin haka ka lura mana duk wanda ke aikin shedanci zaka kullum layin yake tafiya kullum layin yake tafiya to mu je فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا
Allah madaukaki sarki ce fala ta jar alaihim karka musu gaggawa karka musu gaggawa a zuba musu ido Allah madaukakin sarki yana da hakuri ko daga cikin hakurin Allah madaukakin sarki aka ce ba wanda yafi Allah hakuri daga cikin hakurin Allah madaukakin sarki shine mutane za su ce Allah din ba za a bauta maka ba ga gunki za mu bautawa Allah madaukakin sarki da kace baka da kana da shi kuma Allah maɗaukaki take ya ba su abinci su ci ya ba su ruwa su sha ya ba su abin kuma ya jinkirta musu walau yu ajillahu nasa ko sharrasta ijalihim da sharrasta ijalahum bil khairi ko ko bishar ne da Allah maɗaukakin sarki yana gaggauta ma mutane wato kenan gaggawa ta shari da suke ja ma kansu kamar misali mutanen da suke cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika famdir alaina hijaratan Allah in wannan ita ce gaskiya wannan alkur'ani shine gaskiya to ba za mu yadda ba yau ka mana ruwan tsakon kanin azaba ka halaka mu to inda Allah madaukakin sarki yana gaggauta ma mutane yana biye mutane a shiriri ta su a shirman su to ai da an gaba hukuncin tuntuni amma sai ya kyale su sai ya kyale su sai ya kyale su a hankali a hankali a hankali can wani zai je kai jama'a abin yi fa kuskure fa wallahi ba daidai muka yi ba kaza kaza sai ya zare jikinsa sai ya koma gurin gaskiya karshen ta wanda za su rage su ne wanda ba su da rabo to sai mutuwa ta same su sai su je su haɗu da abin a can to hakan nan ne Allah madaukakin sarki yake cewa kai musulmi kar kai musu gaggawa idan ka ga mutum ba akan shirya ba kar kai masa gaggawa in kana da hali kai masa addu'a ta alkhairi ko kuma in kana da halin hidaya ta irshadi kai masa ka masa wa'azi ka nusar da shi da sauransu yau kar ai gaggawan ja masa azabar ta zo ta sa Allahumma da mirhun da sauransu yau duk da cewa wani lokaci sukan kai mutane iya wuyar sai kaga an zo ana yi yau to amma in an zo ana yi ma dai da in an dan taba kadan to a hakura a dawo a musu wato kenan na alkhairin har Allah madaukakin sarki wato kenan ya shiryar da masu shirya wato kenan a cikin su amma wasu daga cikin wanda suka fi kowa hakuri sai su ce Allah ka shirya da su in masu shirya ne idan ba masu shirya ba da Allah wadda ne yake kare mu daga sharrin su ko ka musu kaza kaza da sauransu ina mana uddu lahum wana musu tanadi ne addan asalin tanadi wato kenan shirin da muka musu ba wai mun manta da su bane a'a ana so sai sai shiga cikin tarko ne kirf da yanda babu wato kenan dabara babu sini a kyale ka kai ta yi kai ta yi kai ta yi wala hasaban nan lazi na kafaru annama nimli lahum khairul li anfusi idan mutane suna barna kar su yi tsammanin jinkirin da Allah ya musu wai jinkirin alheri ne aw ba alheri bane innama nimli lahum liyazdadu isman an kyale su ne dan su kara laifi su kara kafawa kansu hujjar da za ta sa a azabta da su ranar tashi alkiyama dan haka walahum azabun muhim suna da azaba wata ke ta walakanci za su haɗu da walakanci ranar tashin alkiyama don haka karkai gaggawa za ta zo ta karkai gaggawa za ta zo ta yanzu wayanda aka sauka da alkur'ani na a kansu a lokacinsu suke tare da annabi sassa duk ina suke zu babu wayanda aka walakanta aka ina suke zu babu amma wane ne duniya yanzu ta yadda shi mutumin kirki ne waye mutumin banza a cikinsu yanzu ka je kasashen kafirai duk kafiran duniyan nan ko kuma ɗaiɗaikun kafirai ka je ka same su kai consultant dinsu ka ce musu abu jahil mutumin kirki ne ina rama suka samu na abu jahil haka da ko ba haka ba walidi bin mugira mutumin kirki ne ina ma suka san shi ko me damuwar su ma da shi amma ka je ka gurin musulmi duk kasashen musulmi ka je ka samu ko jigari jigarin musulmi ne ka ce masa menene matsayin bilal a gurinsa za ka ga mutunta me matsayin ammar bin yasir za ka ga mutunta me matsayin abu zarar gifari zai mutunta me matsayin abubakar ko umar ko usman ko ali duk kowace kungiya yake ya yadda waɗannan mutanen mutanen kirki ne kuma in an ambace su zai musu wato kenan alaƙalle musu tararko ko kuma ya yi musu taraddi ya ce radiyallahu anhu ko ko ya ce rahimahumullahu haka ne har kuma duniya ta nade hakan ne su suke da wato kenan ambato wanda yake mafi kyau don haka ba hayaniyar lokacin shine abin abin nan ba ma lokacin gari gaba ɗaya duk muka ɗauka wayan su ne manya wayan su ne mutanen banza amma yanzu duniya kanta ba a je lahira ba waye mutanen banza waye mutanen abin to haka su ma na kowane zamani yanzu a cikin wannan zamanin da muke ciki duk waɗanda suka yi ca akan addinin musulunci za su mulkushe shi wani lokacin Allah ya tsara duniya na Allah za ka nemi tarihin su ka rasa ka nemi tarihin su ka rasa amma waɗanda suka tsaya suka tsaye da addinin musulunci suka yada shi a wannan kuma musulunci na gaskiya ba na shiririta wanda daga baya za a gano cewa ashe da matsala a ciki ba musulunci na gaskiya wallahi su ne Allah madaukakin sarki zai wanda ta abbatar su har wato kenan duniya ta nadi saboda haka kar mutum ya rudu Allah madaukakin sarki ce kar ka musu gaggawa ka kyale su mu musu tanadin da ba za su iya wato kinan ku da cikin su ba to mu je malam yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda
Allah to shikenan an ce mana lokaci za mu dakata nan insha Allah za mu dakata nan insha Allah sai Allah ya kama gobe sai mu tashi ila rahmani go eh to Allah sa za mu tafi ilar rahmanu wabdan din to alhamdulillah ya akwai tambaya sai mu assa